بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب العلم باب اتباع السنة هل قرأنا الحديث ولكن ما نش... لم نشرحه أليس كذلك kafin mu fara da sharhin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidi malaman da suke rubutu a cikin hadisi a cikin aqida su ibnu taymiya su ibnu al-qayyim su shaykh muhammad nasir bin al-albani su wayannan duka baki daya in kaga ba su tabbatar da abu ba sanadi bai inganta bane a wajen su ba wai suna kin wannan mas'alar bane mas'alar da aka ta cewa aka ta magana aka ta magana cewa sa'id ibn al-musayyib yana jin kiran sallah daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun san abin da ibnu taymiya ya faɗa game da wannan ba ku sani ba to sai a ce ba sa son kaza ba sa son kaza ba sa son kaza abin da ibnu taymiya ya faɗa shine wa yashhadu li hadith al-bab ma taqaddama wa qad qala ibnu taymiya fi al-iqtida iqtida sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahim wa la yadkhulu fi hadha al-bab baya shiga a cikin wannan babin ma yurwa anna qauman sami'u radda salam min qabr nabi sallallahu alaihi wasallama aw qubur ghairihi min as-salihin ba ba su hana cewa wai ayin su mutane suna jin sallama daga kabarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama in suka yi sallama ana amsa musu ba sai ce wa anna sa'id ibn al-musayyib كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك فهذا كله حق wannan magana ibn taymiya ke magana ibn taymiya ke an ji wannan duk gaskiya ne in abu ya tabbata farkon fitinan ma da ta so ta tashi matsalar da ta so ta tashi a cikin addinin musulunci wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Umar ya ce ya ce bai mutu ba sai na hamza ba haka bane ba da matsalan ta kai ta kawo sai aka biyu ta hanyar sanadi a tabbatar a ilmance ya ku taron jama'a akwai wanda ke da ilimi daga manzon Allah cewa ba zai mutu ba ko ba zai mutu yanzu ba me aka bi kenan ana so a tabbatar da abu a ilmance suka ce ba mu da komai a wurin nan to kaga ba ba wanda zai tabbatar sai ya dawo kai Umar da kake fadar wannan abin kana da wata masani haje daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake tabbatarwa shine abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana da wata masaniya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a'a yace to wannan magana taka ba babu ita ba gaskiya bace ba daidai bace ba sai ayi aiki da asali kenan abinda suke fi fama kenan an ga ibnu taymiya abinda ya faɗa ibnu taymiya yace tabbas ya tabbata cewa sa'id ibn al-musayyib yana jin kiran sallah daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin kwana uku kwana uku an daina kiran sallah a masallacin annabi saboda fitinan da ta tashi ana yaki aka je yaki an ji mazhab ibn taymiya ko korewa yayi ko tabbatarwa yayi kuma yace a ce manya ba wayansu bayan Allah suna in sun yi sallama suna jin amai da musu sallama yace wannan dai sai ya tabbatacce ne in baka da hujja ba za ka kore abu ba in baka da hujja ba za ka tabbatar da abu ba an fahimci wannan yanzu ba za a je a yi mai ibn taymiya kage ba kenan ko to mas'alar kuma da aka ce an je wajen nana Aisha an tamce mata ga abu ya faru ga abu ya faru tace me a hura kabarin manzo ba silin ba dakin ba komai har sama ba haka bane ba yace wa amma qawlu shaykh al-albani fi tamam al-minna ba'da naqli kalam ibn hibban wa kullu hadha yufidu an annahu la yuhtaju biman farada bihi famu'aridun ya ce wannan mai riwayan ba a kafa hujja da abin da ya fada abin da ya fada gina cikin cikin timamul minna an fahimta famu'aridun bi qawlihi fil irwa yace ya ci karo da fadar da ya kuma a cikin irwaul ghalil wa amru ibn malik an-nukari wa huwa thiqatun an fahimta lokacin da kaje kana karanta tarjama mutum daya wane ya ce amintacce ne wane ya ce a'a kaza ne wane ya ce kaza kaza kaza ne to sai ka wani lokaci sai ka samu nutsuwa ka samu mafita a ciki wani lokaci ma kai kanka sai ka rude kai kanka sai ka rude kaga can ya ce a'a nan kuma ya ce eh an fahimta to haka ake bi in ya zama na imamu suyuti ya yi harkarsa duk ya gaba cikin hadisi da ilimi ba a ce ya kai matuka ba za a bincike wani abu ba kuma har shehul albani ya zo ya bincika shi ayyukan da ba za a bi a gyara abubuwan da suke bukatan gyara ba ga shi yanzu ga abin da aka yi to haka za ka gani ɗaya kenan na biyu kuma wa amma qawlu shehul albani fi hakamat tawassul fihi da'fun fa inna ma qasada annahu la yanzilu hadithu hadithu an rutbatil hasan ni haka sai ce muna kyautata zato da shehul albani ga abin da yasa ya faɗi haka ga abin da yasa ya faɗi haka wannan wancan sanadi yake magana akai bai ga sanadin imamu darimi ba alaisa da zalik ilimi ana zama ne a karanta a bincika a duba a je a dawo sai a tabbatar da abin da ake so a tabbatar amma in ana kiwuya duk ilimin ilimin hadisi kiwuya ba ta makiwaci ba zai yi aiki a ciki ba zai iya yi ba a ciki ba sai ka hana idon ka bacci sai ka kwanka na rubutu kakon kana karantawa ka je ka nemo wannan ka je ka ɗauko wannan shi sa kamar isu ibnu taymiya ibnu taymiya ibnu al-qayyim su ibnu su shaykhul albani duk wayannan manyan malamai in kaga sun kore abu ba su da sanadi ne tabbatacce ba za su tabbatar ba amma in sun in suna da sanadi tabbatacce ba ruwansu da wannan matsalar tana da wahalar fahimta ko ba ta da wahala gashi ya tabbatar da cewa sa'id ibn al-musayyib yana jin kiran sallah cikin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana cikin mu'jizozin da Allah ya ba manzon Allah bayan ya bar duniya ma kenan an fahimta to ana tafiya ne a hankali a yi karatu a yi menene da menene to shi yasa in ka dauki matsala da zafi to in aka zo aka warware maka abin da ke ciki to sai ga ka fara taka tsantsan a ciki to shi yasa ba a son ka dauka da zafi in ka dauka da zafi zai zo ya kone ka zaka zo ka ga ga e ga yadda gaskiyar magana take kuma amma ka riga ya kai zafi da yawa ba za ka yi dawowa ba kuma ka zuba mishi ruwan sanyi ba to sai kana kwane kwane ka dauko wannan ka dauko wannan ka dauko wannan an fahimta dama mun ce waɗanda suke maganar maulidi maulidi din da kuke gani din al-malikul muzaffar wani sarki ne wata rana ya ce yana son ya fa inda aka fara maulidi kenan ka karanta kitabul awa'il kuna so ko gobe sai aka karanta al awa'il awwalu man fa'ala kaza awwalu man fa'ala kaza sai ce maka awwalu man fa'ala al maulid shine al malikul muzaffar shine yace ya ga cewa maulidi ya dace yayi maulidi sai tara malamai ya fada mu sai suka ce za a iya yi ya kamata to inda aka fara maulidi kenan da sai ka ɗauka ai yin maulidi shine son manzon Allah yin maulidi ba mu ce yin maulidi masu maulidi ba sa son manzon Allah ba fa amma ka ce yin maulidi shine son manzon Allah wanda bai yi maulidi ba fa imamu malik da bai yi maulidi ba fa sahabai da ba su yi ba fa wane da bai yi ba fa wane da bai yi ba fa an fahimta sabon manzo Allah ba su ba na na Fatima ta yi maulidi ne wane da al-malikul muzaffar wani sarki ne shi ne farkon wanda ya kirkiro maulidi to sai mutane malamai suka ga yana da kyau ya dace da addini sai abu ya zo ya karfi yana bunkasa yana yaɗo to aka zo ana tafiya ana tafiya in aka zo mutane sun saba suna yi to wa'ansu sai suka kasu kashi uku wa'ansu malamai ne suna da ilimi da sun bi abu ne ran suna so sai aka yi to yanzu an zo an fahimci cewa fa addinin nan ga yanda yake to kuma ba za a iya daina maulidi ba baka isa ka hana ba to sai sai me a a yi cikin watan rabiul awwal muna tarbiyyantar da ya'ya ne ya'yanmu ne akan son manzon Allah akan kaza kaza kaza kaza suna neman ma matsalan mafita eh suna arga ba zai yi a daina ba ba zai shekara hamsin shekara ashirin arba'in kana yin abu ka tarbiyyanta da mutane a kan haka rana ɗaya kuma ka zo ka ce ne ai wannan sai manyan malamai sai su imamu malik shi ne in an shekara ɗari ma ana fatawa ran da ya tabbata cewa ga inda gaskiya take history sun daina ga inda gaskiya take saboda ba duniyar suke so ba ba abin da za ka yi musu lokacin da suke karantar da kai ba wani abu kake ba su ba ba wani abu suke karba ba suna yi ne dan Allah shi yasa komai suna tafiya ne dan Allah an fahimta to sa'an nan na farko kenan na biyu sun saba ne aka koya musu Allah maɗaukakin sarki ce fasalu ahalar zikiri in kuntum la talamuna mata da waɗanda su ba ilimi ne da su ba da komai ba da ilimi ne da su ba sai su ga manyan malamai na gari ko na kasa suna yi in suka je suka tambaye sai su ce son annabi ne yana da kyau ya dace sai suka ɗauka suna yi ya za ka ce ma'a'in abinda aka ce su yi sun yi ko ba su yi ba fas'alu ahalar zikiri in kuntum la talamuna sun je su yi tambaya ko ba su yi ba aka ce musu me ce suka yi me to sai ka ce musu kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nari ma'ana kana ce musu wanda ya maulidi yana so annabi yin maulidi zai sa a shiga wuta kenan za a fahimci juna za ku fahimci juna kashi na uku sa masu tun asali hanyar cin abincinsu ne ba ka da yadda za ka yi da su sai ka kyale su ba ka da yadda za ka yi da su sai ka kyale su an fahimta da shi yasa an ka zo kana ta kullu dalalatin kaza kullu kaza bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar mana kana ce musu wanda ya maulidi saboda yana murnan ranar haihuwar manzon Allah zai shiga wuta kenan hankali zai zai dauki wannan za a fahimci da ba ku taba sunan wannan ba ko eh da ba ku fahimci haka ba kuna ta jefa kalma ne kalma ake jefawa ba a san ba a san ina mai take girgirowa ba abinda abinda ake fada kenan abinda ake fada kenan eh duk bid'o'in da ake yi ba bid'an da ke tarma hankali shi Rabiul Awwal ya zo wannan zare takobi zai fada zai yaki zaka yakiwa wanda ke maulidi duk barnan da ake kuma kuna kallo ba haka bane ba to shi ne sai a ce ai ba kwasan maulidi din ba kwasan annabi ke za a fahimci juna da shi sa matsaloli ana tafiya da su ne kan hujja a san gaskiya da bata a kan hujja ba haka bane ba in kana so ka rikiya duka ce sayyidina abbas da ya tashi yana so ya ragargaza wannan akidan da sayyidina umar ya so ya kawo sai da ita ma ya ku taron jama'a akwai wanda ke da ilimi daga manzon Allah game da wannan matsala ba da shi aka fara ba ba da haka aka kashe matsalar ba dukkan suka ce a a ba mu da sai zo Umar kai da kake fadar wannan magana kana da hujja ce daga manzon Allah ka dauko yace a a to yanzu an samu tabbas cewa wannan matsalan ba ta da asali damuwa mutane suka shiga suka shiga cikin rudu shine ake fadar wannan magana amma ba abu ne da za a tabbatar da shi da hujja da asali ba a cikin shari'a to sa'annan sai Abbas ya samu dama yace na tambayi jama'a duk kowa yace ba shi da kaza na tambayi Umar yace to ini ina shaidawa cewa manzon Allah zaka ta'amal maut ba ya tabbatar ba kenan da tashi ya tabbatar sai da ya bincika kowa ba wanda ke da sanadi ba wanda ke da hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ana tabbatar da abu ne da hujja ya tabbata daga manzon Allah ko bai tabbata daga manzon Allah ba ana kore abu ne ba shi da hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fada ko son zuciya ba an fahimci wannan saboda hadisin da zamu karanta da babukan da zamu karanta maganganun zamu karanta suna da zafi wani wa'ansu suna da zafi abinda ake son ka sani shine imamu darimi kafin ya buda ma littafi ga ilimi ga kitabul ilimi ga yadda za ka yi ga kitabul tahara ga sallah ga haji sai da ya nuna maka annabin da kake bi wane ne shi tukunna ma wane ne shi tukunna ubangijin da ya halicce shi ya aiko shi ya yake a wajen shi wannan bawan da aka aiko ya yake a wajen ubangijin da ya aiko shi aka kama hadisai duk mu'jizojinsa kafin kaza a lokacin kaza har bayan rayuwarsa wayannan sun isa su tabbatar ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ajma'ina ba haka bane ba ba zai taba yiwuwa ya kama hanyar ka aje bata ba yasa abin da ka'idodin da ya gindaya maka ya shimfiɗa maka su ne zaka bi ka tsira in ka kauce musu wa man hada anhu fai asumin an fahimci wayannan matsalolin to tunda an karanta hadisin irbad bin sariya قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر منذ الله يمن صلى الصبح ثم سألنا وأذنا معنا سيد أكي صلى سألنا أكي غرغدين ميتيجي هجا ثم للترتيب والتراخي ثم وأذنا يمن وأزي يمن غرغدي موعظة بليغة wani irin gargadi wani irin wa'azi mai kai matuka mai ratsa zuciya wanda ya sa duk idanuwa na zubar da hawaye zarafat minha al'uyun wa wajlat minha al'qulub kamar yadda muka faɗa faƙala ƙa'ilun sai wani ya yi tunani wannan irin wa'azin da manzon Allah ke yi da ba haka yake ba yau aka shiga nan a fita nan ana fadar abubuwa ana ɗauko abubuwan da kaman ba a saba jin ana yin su haka ba anya wannan wa'azi ko baban kwana manzo Allah ke muna ba baban kwana manzo Allah ke muna ba to shine sai ce ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi'in kaman wannan gargadin da kake gargadi ne na wanda ke ban kwana da mutanensa ya kusa rabuwa da su bari ya jajjawo su bari ya nuna musu abubuwan da ya kamata su riko da shi da su fa'ausina saboda haka muna so kai muna wasiya ina ma na kai muna wasiya gashi ana yi muku wa'azi za a ce ai wa'azi za a dauko wannan nan za a ce kaza kaza muna so kai muna wasiya ya manzo Allah ka fada muna wani abin da in mun riko da shi magana ta kare ba haka bane ba faqala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Usikun bi taqwallah farkon wasiyan da zai muku ku ji tsoron Allah, in ka sa tsoron Allah a cikin komai za ka zauna lafiya za a zauna lafiya da kai, amma in ka sa son zuciya ko na sa son zuciya ko ta sa son zuciya ko suka sa ba za a taba samun zaman lafiya ba. Me yasa abinda hadisin yake karanta da mu magana za ta zo gaba insha Allah. wasam'i watta'a da ji da bi wa in kana abdan habashiyan ko da wanda ke muku jagorancin nan bakin bawa ne daga kasan habasha yake me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai ji da bi kar ai sabani saboda in aka samu jagoranci aka samu shugabanci ko da a ce shugaban shi yana yin abubuwan da sabo ne ko menene matukan yana rike da akalar tafiya din addinin musulunci shi zai sallar idi zai sallar juma'a zai yi jihadi zai kaza za a kula da mutane da hakokin mutane jininsu dukiyarsu ana karewa ba zai taba yiwa a yi rayuwa ba jagoranci ko ba shugabanci a zauna lafiya ba saboda me saboda tabi'ar rayuwar tabi'ar dan adam ba haka bane ba gashi nan dukkan mu muna zaune wannan kalar shi kaza wannan tsayin shi kaza wannan haka Allah ya halicci bayansa daban-daban sun sha babban haka in aka haɗu sawa'an mutum da matarsa ce ko mace da mijinta ne ko ƴan uwa ne ko dangi ne matukan ɗan adam za a haɗu daga ɗaya biyu uku hudu tafiya za a samu sabani dole ne wannan sabani ba abin mamaki ba ne da a ce al'umma za ta iya zama lafiya babu sabani to me zai sa Allah ya aiko afdalul khalqi ajma'ina me yasa saboda al'umma ba za ta fi ba sai ya aiko mata wanda ya fita ya zo yana cikin su kuma ya nuna musu yadda za a yi tafiyar matsala kaza ta tashi ga yadda za a magance ta matsala kaza ta tashi ga yadda za a magance ta don dole ne matsalolin sai sun taso in aka ce ai matsala ta tashi ba a san yadda za a magance ta ba to ai ba za a taba zama lafiya ba ke kada ka taba tsammanin cewa ka zama alkali ko ka zama menene da menene dattijo a anguwa wai za a zauna lafiya wallahi za a samu mace da mutum da matarsa sun sabani ɗaya da ƴan uwa iyaye da menene da menene haka Allah ya halicci bayansa duk ɗan adam baki ɗaya suke eh wannan fari ne wannan baki ne wannan dogo ne wannan gajere ne wannan malami ne wannan jahili ne wannan mai kudi ne wannan haka suke to haka kuma tunaninsu yake haka son ran kowa yake ba za a taba zama mutum biyu ko uku a ce ai kwana uku ko sati ba sabani ba to shi yasa sai a samu malamai shi yasa ake cewa limamin unguwa ko alkali waɗanda suke da sun yi karatu sun kware cikin warware matsaloli to da an kawo matsala ba za su yi mamaki ba ne don me kaza ya faru ba a'a dole ne ya faru to me za su yi sai su bullo da sai su fito da hanyar da za a magance wannan matsalar gobe kuma wannan matsalar ta tashi a magance ta jibi kuma wancan matsalar ta tashi a magance ta haka za a yi ta yi har a koma ga Allah haka tabi'ar rayuwar take kada ka yi mamaki don me ake sabani don me ake faɗa saboda saboda manzo Allah ya faɗa muna wannan tun kafin mu samu kanmu a cikin wannan me yace fa innahu cewa fabi sababi annahu cewa shi yadda al'amarin yake zamiru sha'an kenan mai ya minkum ba'adi mai ya minkum ba'adi duk wanda ya rayu a cikinku bayana bai ce fasaufa yara bai ce fasa yara fasaufa yara daban da fasa yara fasaufa yara zai ɗau lokaci fasayara zai gani ba tare ba da lokaci ba ikhtilafan kasira sabani mai yawa sabani mai yawa kaga wannan ya dau zafi wannan ya dau zafi wannan yace son manzon Allah yasa yake kaza wannan yace son manzon Allah yasa ya hana kaza wannan yace abinda kake yi din abinda nake yi din nan son manzon Allah yasa nake yi wannan yace hana ka da nake yi din nan son manzon Allah yasa nake hana ka to ya za a yi ya za a yi sai an cire son zuciya ka'ida kuma wajen tattauna matsaloli shine la tunaqish qadiyatan wa anta muqtani'un bi qadiyatin ukhra tunaqid kada ka tattauna bagan in zaka tattauna maganganu ka zama baka da baka goyon bayan kowa a ciki gaskiya kake nema sai ga Allah ya nuna ma gaskiyar sai ka bita amma ai ka karkata waje kaza duk dalilan da aka kawo wajen komai raunin su kai za ka suna da ƙarfi ba ka son waje kaza duk dalilan da aka kawo wajen komai ƙarfin su kai wajen kai ranka baya so to shi ba za ka taba ganin inda gaskiya take an fahimta la tunaqish qadiyatan wa anta muqtani'un qadiyatan ukhra tunaqid kada ka tattauna mas'aloli bayan kai ka gamsu da ɗayan mas'alolin ka gamsu da wannan matsaloli duk inda aka ji aka dawo nan zaka karkata amma in ba ka da ra'ayi a ciki yanzu me kake nema hujja jari gaskiya kake nema hujja kake nema an fahimta sai ka tuna ka ce sai na abbas shi ma hujja ya nema sai na abbas hujja ya nema me ya nema hujja ya nema in kun ga inda hujja take jari hujja jari an fahimta فسيرى اختلافا سيما زوال قليلة كثيرة آه اختلافا كثيرة زاكو بمبنشي بمبنشي صاباني ديوة مسألة ايه اسامتين وانا يشي كذا وانا يشي كذا وانا كما كوا يا او زافي كما كوا بزي يدي سوكو با شيطان جي دك با وانا بني شي با وانتا بني فا با ايا بني والله شيطان ني كوي to in haka ya faru tunda manzo Allah ce za ka gani zan gani zai gani za ta gani za su gani za mu gani dole sai an gani din to me mafita me mafita fa alaikum bi sunnati mafita kadai shine ku nemi ina sunnata me nace a cikin wannan yaya na magance wannan abin mecece sunnata a cikin waɗannan abubuwa da ke faruwa in aka samu sunna ta magana ta kare in matsala ce kuma sahabbai suka yi ijtihadi sai ku gabatar da sunnatul khulafa'ir rashidina wa fi riwayatin alaikum billazaini min ba'di ikdaru billazaini min ba'di Abi Bakr wa Umar an fahimta saboda dole za a samu wannan matsalolin alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati ina mana alaikum bi sunnati alaika bi kaza wai mai kenan ka rike shi gam bayan ya fada haka ina mana ka rike shi gam ya ake rike abu gam eh da karfi in ka rike abu da karfi zai kwace sai ka sai ka yaya kai me ka rungume shi in za a kwace fa karshen rike abu da karfi kenan matakan rike abu da karfi kenan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san hatarin da ke cikin wannan mas'ala wasu sunnatul khulafa'ir rashidina al-mahdiyina addu alaiha bin nawajiz alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidina addu alaiha bin nawajiz magana ta kare to ina ma na kuma wa iyyakum wa muhdathatil umur to ina ma na wannan kashe din ina ma nan ahir din ina ma nan fadar cewa kada ayi din bayan an fada maka alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidina min ba'di bayan an ce ka rike shi gam aka aka ce kuma aka ce addu alaiha bin nawajis sa'annan ai magana ta kare an kai karshe kenan amma manzo Allah ga har yanzu yace wa iyyakum muhdathatul umur wa iyyakum muhdathatul umur ahir kada ku kuskura ku kauce hagu ko dama ku tafi straight gaba za ku bi an fahimta sai ka tafi kai tsaye gaba za ka je in ka kwana hagu ko dama ka kauce wa iyyakum wal muhdathat fa inna kulla muhdathatin bid'a fa inna kulla muhdathatin bid'a bana yanzu duk malamai sai ina kallo kullun sai na kalli duniya duka abin da ake ciki ba inda ake maulidi kamar masar manyan malama masu yin eh mun yadda ai maulidi bid'a ce amma wace iri hasana ba sai ba ba haka bane ba suka ce ai yadda maulidi bid'a ce don kirkiro ta kai amma ai bid'a ce hasana to ya za ka yi da shi ya za ka yi da shi eh kan ma ka kyale shi za ka wahal da kanka ne kan ma ka kyale shi za ka wahal da kanka ne ba shi ya shaurare ka ba an fahimta fa inna kulla muhdathatin bid'a وقال أبو عاصم مرة وإياكم ومهدثات الأمور مهدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كرشين مقررك تشيسا إن كزو ذاك تتو نزن كم مولدي ذاك تتو نزن كمان كان فلا دمك ينكا za ka yi ta tattaunawa da kaman kana fara da makiyinka ko nasiha kake yi nasiha ke ne shi kuma ka'ida la tansah ala shartil qabul eh la tansah ala shartil qabul karka ce zai ma nasiha amma dole sai ka karba a'a kai dai ka yi nasiha ka kyale shi amma ka ce za ka tilasta mishi mas'ala kuma ta tashi kan nasiha ina ma nan nasiha eh ina ma nan nasiha ikhlasi ikhlasi ba nasihar ba haushe ka zo ka tashi cikin jama'a ka tuzartar da mutum ka ce ai nasiha kake mishi an nasihatu al ikhlas menene ikhlas yayi kuskure sai kun fita kuka kama hannun shi kuna hira kuna kaza kaza kaza kaza kaza ka ba dauke shi a babur ka a motar ka sannan ka ce ai kaza kaza kaza kaza shi kadai ya ji ba wanda ya ji zai fi mishi saukin gyarawa amma ka tashi gaban jama'a ka tujara shi ka tozarta shi ka ce kana nasiha kai ma baka karbi nasiha ta ka ba fada kake yi ba nasiha ba kenan an fahimta saboda aka ce in an hadu manzo Allah ce ko tafiya za ku yanzu ku tashi za ku bunkore ko zariya ko kaduna ko menene ko ku uku ne dole a ɗauki ɗaya zama shi ne amir shi ne shugaba kar a yi tafiya ba shugabanci kar a yi rayuwa babu shugabanci matukan ana wannan rayuwar ba za a taba zama lafiya ba ba za a taba samun jin daɗin rayuwa ba tattalin arziki ba zai yi kyau ba ilimi ba zai yi kyau ba tsabi ko jinin ɗan adam ma ba zai zauna lafiya ba sai an ta zubar da jini to shi yasa unguwanku ko da ba ku da dattawa ko mai ku nemi wani ku shugabantar da shi ku ba shi ne dattijo unguwa ku ba shi hakkokin shi yana iya tsawatawa ku ga yadda za a zauna lafiya ku ga yadda al'amura za su tafi amma ana zaune kara zube kowa shugaban kansa ne kowa sarki ne kowa sai ya ga dama sai wanda ya ga dama zai girmama in ɗaliban ilimi ne sai malamin su zai girma banda malamin shi kowa ba malami ba ne ba haka ba ne ba haka ne Allah haka ne yanzu kun yadda kowa malami ne ko duk limami limami ne ko eh ba za ku tashi ku tarar da liman na liman shi tun ba haife ka ba ka zo ka ce bai iya ba eh ka ce ka zo ka ce bai iya ba ba haka bane ba dai sun gwada kansu na zafi su ne ahli sunna su ne ɗan izala su ne ɗan kaza ku ji limanci a unguwansu da aka haife su limanci ya gagare su tafiyar da komai ma yake yiwuwa ba yadda za a in ka kauce hanya in ka kauce hanya yanzu ka fita bakin ka buga kai a inda kake so tal'udu za ka ka ɗau hannun dama sai a ce ka saki layi ka saki layi ba ka bar hanya ba yadda za a yi sai ka bi hanya ihdina siratal mustaqima to sa'an nan sai ka je sai muradinka sai ka cimma muradinka an fahimta suka zo suka same ni gashi mun kasa muna son suna gani lokacin da kai kake gani kai ne malami kai ne ahlus kafi kowa sanin addini kafi kowa kishin addini tun kafin a haife ka yake sallah din shi baya kishin addini baya kishin addini a'a yanzu ka je kai karatu sai ka ga ban da malaman ka kowa ba malami bane kowa kuskure yake yi da suka fara ya akai suka kasa samun kan unguwa suka zo suka same ni ga za yi ga nace a a haka kawai ku tashi gaban shi ku zo ku kuna zo yana limanci tun ba haife ka ba ko tun gana kankari ana sa ma wando ba kai sa wando ba ma yanzu kai ka tashi kai zai zaka yi zo ka tura shi kai limanci ku je ku gwada mana ku gani ai kun gwada kun gani ya za a yi aka ce wannan da kuke gani ku girmama shi ku bar mishi aikin shi ba cikin azumi ake ba a samu mishi rigar sallah a samu matar shi a tamfa a samu shinkafa buhu ya kai buhu daya rabin buhu a samu kaza aka za aka zaba shi aka girmama shi ya ce yara ku zo ku yi sallah an yi tashin hankali amma kana karatun alkur'ani ba ka iya fahimtar me ake nufi kullum sai ka shiga wahala Allah fa cewa yi wa man aradan akhirata sharadi na ɗaya kenan wa sa'alaha sharadi na a a a a wa sa'alaha sharadi na biyu sa'ayaha wannan shine ma yafi muhimmanci wa huwa mu'minun fa'ula'ika kana sa'ihun makshura wa kullum numidu ha'ula'i inda ya fi muhimmanci ne sa'ayaha wa sa'alaha kowa zai sa'alaha amma har sa'ayaha kake yi koko sa'aya gairi ha kana fita dama kai ko hagu in kai dama sai a ce a za ka je rijiyar za ka ba ba ba ta udu za ka ba ka bar hanya ka saki layi ba haka bane ba amma ka ce sa'alaha sa irin hanyar da ake bi a samu wannan abin to shine kai daidai kenan kuma za ka cimma burinka insha Allah shinkafa rabin buhu suka har hada kudi suka sai suka je kai maliman suka girmama shi kuma suka ba shi kaza kaza kaza ba sun yadda da shi shine dattijo ba ba sun yadda da shi shine liman ba ta shi kenan kowa ka ba shi girma kai ma sai baka girma ba haka bane ba karshe ya aka yi da kai yara ku je ku yi sallah an yi tashin hankali sun yi abin da suke to shi kenan wai har gobe ana yi ku kuma har gobe kuna taimakawa ko shi kenan komai da yadda ake warware shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ayon alkurani kadai yazo yana ta a zai kad alkurani ya musu hadisi ya kuma me ya bada kuɗi ya bada abinci eh ya bada kuɗi sai na ga yana kyauta kyautan wanda baya tsoron talauci jahidu fi sabilillahi da me ya fara bi amwalikum wa anfusikum amma ku za ku yi jihadi da rowanku da rowanku da rashin ladabinku ba waye zai shaurare ku sai ku yi ta wahala sai ku yi ta wahala to shi yasa sai an samu shugabanci sai an samu jagoranci sai an samu menene da menene in gonku in al'amari ya zo ko sabar ku zabi wadda tijo da kuka amince da shi ku bashi shugabanci ku bashi girman shi in ya tsawata za a ji in ya kiraye sulhu za a ji wallahi za ku zauna lafiya za ku ga yadda albarka za ta sauka amma ana zaune kowa kara zube kowa ya abin da ya ga dama zaman lafiya babu Allah ya kiyaye saboda abin da yasa aka ce a gyara shugabanci din jagoranci din suka ce inna Allah la yaza'a bil sultani ma la yaza'a bil qur'an Allah yana gyara addini jagorancin shugaba an fahimta saboda abubuwa guda biyu ne suka ce al'amarin addini ba tafiya illa bi nunaini nunus sinan wa nunal qur'an nunin kan sakali takobi da nunin alkur'ani ba haka bane ba me ya fada me aya tace laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas ma'ana mutane sun kasu kashi biyu akwai wanda kana ce mishi Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza shikenan ka kare gagama da shi zuciyarsa sai sai kuka sai kwalla sai ya bi akwai wanda da za ka mishi lauji tan bi kulli ayatin la sai ya ga an daga takobi ko bulala ko sanda in ya ga za a kama shi a daure shi za a mishi to sai ya yadda sai ya bi to shi yasa sai an yi amfani da waɗannan guda biyu duka in ka ce kai wa'azi kadai zaka yi ta yi zaka sha wahala in ka ce kai takobi kaɗai zaka zare zaka sha wahala sai an hada biyu mai son wa'azi a yi mishi wa'azi mai son duka in yaje mai tsoron duka zai biyu to abin da ake so a tafi lafiya a zauna lafiya an fahimta babban hadisi ne kun ga shafuka guda takwas ko shida ana ta bayani ana ta fassara amma kai in ka zo sai ka ce kullu dalalatin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar ya ai ai wanda ke maulidi din nan me yace yace me yasa yake maulidi sowa sun manzo Allah ina mana kullu dillahi ala babi ne الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية هكذا ما المنطق ايه سامع آه. yana bukatar fahimta ne me kullu me kullu duka me yace ba yana bukatan fahimta ne da kullu da kulliyu da juz'u da juz'iyu ba an fada ba shi ke nan dai tana shiga kuma wata matsalar قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يونس ابن يزيد ابن يزيد عن الزهري قال كان من مضى من علمائنا يقولون إمام الزهري يتي مغباتم مالمم شيخنم شاغبنم سنكسن سنة فدرتي الاعتصام بالسنة نجاة al'i'tisamu bis sunnati najatun wai mai kenan riko da sunna shine tsira eh wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an ilimi kuma zai zo ana daukar shi da wuri da sauri wannan ya hamutu wanda zai zo ya gaje shi bai karatun shi ba kuma kujeran dole shi zai gada don gadon gidansu ne ko shine babban almajiri kuma bai da ilimin sai ya hau in ya hau zai ta fatawa ba shi da ilimin wanda yake- wanda na- na farko to sai ga an zo shi kenan an kama matsaloli kenan fanashul ilmi fanashul ilmi wai na'ash annash shine gadon da ake shimfida abin nan malamai suka ce duka riwayoyin fana'ash suka zo amma riwayan al-khatib al-baghdadi yace faffil ilmi aka ce faffil ilmi ne aka samu kusur aka ce fana'ashul ilmi faffil ilmi sabatud dini a cikin ilimi ake samun tabbatan addini wa duniya wa fi zahabil ilmi zahabu zalika kulli da ilimi za a samu duniya da ilimi za a samu lahira in babu ilimi ba za a samu duniyan ba ba za a samu lahiran ba haka ne ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane ba ana da hujja akan haka eh me ke nuna haka to أفمن يعلم كمن لا يعلم قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي قال بلغني يتي لاباري يا إسو مني أن أول الدين تركا السنة يتي فرق أبن ذا أبري أتين الدين السنة za a zo riko da sunna na da wahala shi yasa manzo Allah ce alaikum bi sunnati addu alaiha bin nawajiz an fahimta saboda sunna za ta zo tana da wahala in kai riko da ita zaka zaka hadu da matsaloli cikin jama'a yazhabu ad-din sunnatan sunnatan kama yazhabu al-hablu quwwatan quwwa haka addini ke tafiya sunna an bar wannan sunnar an jefar da wancan sunnar an bar wannan sunnar kana barin sunna me za ka ɗauko bida za ka ɗauko kana ɗauko bida me za ka bari sunna za ka bari eh za ka ji a zuwa gaba mas'alar fa ba wajen masu yin bid'an kaɗai mas'alar take ba fa an fahimta ba wai masu yin bid'an kaɗai mas'alar take ba kowa za ka ji ai gaskiya na da ɗaci kai ka san gaskiya tana da ɗaci sai aka ce tun da ka san tana da ɗaci sai ka samo mata kalmomin da za su sa gaskiyar ta samu karbuwa sai ka yi koyi da likitoci likitanci da magani mai ɗaci ake ba kowa sai suka ce to mutum yana fama da ciwo sa'annan kuma za a ba shi magani mai ɗaci kuma da ƙyar zai karba ya kamata mu ɗauke mishi wahala ɗaya sai aka ce duk wani magani mai ɗaci za a mai da shi capsule za a sa shi cikin fata ko kwansa ko cikin menene har sai ya haɗi ya sha ruwa ba zai ji ɗacin ba in ya je zai yi aiki abinda ake son aiki kaga an an rage masa wahala ɗaya sa'an na a yi ta fama har ya ci to shi aka ce amma malamai masu wa'azi su sun kasa bar kalmo magar gaskiya tana da ɗaci kuma sai kamar da ta dutse kana jefawa eh ga ɗaci aka ce ku zaban ma gaskiyar kalmomin da za su sa a karba wanda kake son ka hana abin nan ya jima yana yi ya saba da yi ba na ka jefa dutse shi kenan sai ya yarda da shi sai ka sa ma kalmomin da suke ɗaci ɗin sai ka saka musu mana ka kawata su ka bar su samu karbuwa a yi musu, musu kwalliya yadda za su samu karbuwa a hankali za su za a karba baki ɗaya amma da faɗa da tashin hankali da menene da menene ba wanda zai yarda da wani kai wane ne zan yarda da kai dan me zan bar abin da na gada wajen ubana in ta ji da kai kai wa eh ina maka fito yaushe ma ka iya a yaushe ma ka iya me ma ka iya tukunna kai baka yarda da ni ba ni zan yarda da kai za a fahimci juna kenan shi yasa kullum abu mai matuka mai saukin gyara sai ga an zo ana ta fama ana ta menene ana ta menene ana ta menene قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان قال يتي ما ابتدع قوم بدعة في دينهم duk sa'an da mutane suka kirkiro addini a bid'a a cikin addininsu illa na za Allahu min sunnatihi mislaha kuna kirkiro bid'a shi Allah cire sunna a cikin addini bar ku kan bid'a saboda abin da kuka zaba kenan an fahimta ya za ka ya fahimci kai da kake cewa bar bid'a sai na aliyu mai sai na aliyu yace yace muna yakan ku muna so mu shiga aljanna ne tare da ku so muke ku musulunta mu shiga aljanna tare da ku ba muna kin ku bane me abin su me abin me yake cikin kafirci da zamu zamu yi hasadan ku akai da kai ci muke ji so muke ku musulunta mu shiga aljanna tare ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة suna kirkir bid'a sai Allah ya cire sunan ba zai dawo musu da su ba har abada sun da abinda suka zaba kenan Allah ya kiyaye قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال ما ابتدأ رجل بدعة إلا استحل السيف duk wanda ya kirkiro bid'a amana yana halatta ma kanshi takobi kenan suka ce saboda me yace likaunihi aana ala hadmil islam ai duk wanda ya kirkiro bid'a ya taimaka akan arusa addinin musulunci don addinin musulunci ba bid'a bace sunna ce ولذلك لم يترك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لسبيغ ibn asalin alfursa li isha'atil bid'a sayyidina umar akwai wani wanda ya kirgar bid'a sayyidina umar yace kada ka zauna cikin jama'a ka zo ka shafa musu kada aka kama shi aka yi mishi aka yi mishi hukunci eh eh eh ki lokacin da kuka kirkiro bid'a bukatar ku ta biya lokacin ba ku san virus bane Allah su zamanin su Imam Malik manyan malamai duka da sun ga mutu ya kirkir bid'a ne satan sa ake in aka kyale shi zai tasiri wannan eh don kawata abu ake kawata ba tana da sauki bane ba sai ta zama tafi wahala amma dan adam mutum duk wanda ya san halin dan adam ya san yadda zai jawo shi da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗansu suka yi ridda sai suka koma bin wa suwa dawa dawa dawa me suka ce musu sun ɗauke musu me zakka baka eh sai abinda baka so shin ce na ɗauke maka abinda kake so shin ce maka je ka yi to sai kaga kowa na shiga wannan addini eh abinda ba na so ya ce ya sauke min abinda nake so ya ce min je ka kai a lokacin da suka tashi yara suka tashi suna wa'azi ai kaza kaza kaza kaza ai yan shi'a suna auren mutu'a na ce kai wannan magana kuna musu kamfe ne fa a lokacin ba su fahimce ni ba ku kun manta ne biyu ke mu na faɗi wannan mu na ce kamfen kuke musu ba ku sani ba kyauta kuma ba ba da tare da ku a eh mutane to mutane me suke so kun tura su wajen kenan da kaje ce ai kaje za su wahal da kai ne da kaje kana yin kaza a ce ma kaso nan kaje kai aure wata biyu uku ka sake ta ka aure wacce kake so mu mu wajen mu halal ne shikenan sai ana ta shiga eh ana ta shiga ana ta shiga shi yasa ba abin ne musu zafi duk inda suka je suka yada zango za su ina ne za su ina ne suka yada zango su kwana kashe gari me ake tattarawa a wajen wani kuma ya riga ya ji daɗin abu ya gama ce tana mishi kyau ya je aure ta wata auren mutu'a ma'ana kan shekara ta kewayo ya yi me to abin da yake so kenan farko sun kasa fahimta na ce kuna musu kamfen ne wallahi kuna musu kamfen ne abinda mutanenku suke so shine kaza kaza kaza kaza kaza kuna faɗawa sai su sheka su je kuma suka sheka suka je kuma suka samu yadda suke so to ya za ku yi da su kuma bayan sun shiga sun ji daɗi kuma sai ku ce musu me قال سفيان الثوري فيما رواه عنه يحيى بن يمان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها إيه شيطان يفسون بدعة ده صابو duk wanda ke sabo yana shirin wata rana zai daina ba haka bane ba ya san ba daidai bane bid'a ko fa so yake ya kara ma don addini yake gani yana yi an fahimta babu tawarrui anil jawabi fi ma laysa fihi kitabun wala sunna wanne ne حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال يتي إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مسيرهم إلا إلى النار يتي ما الأهواء ما سنزوتيا ميسا أكا أمبتيسو أهل الأهواء لأنهم يهوون إلى نار وسنا فادا سنا غغرا واتكي متن جهنم matattu ne wala ara masirahum illa ila nar ai ba na ganin suna da makoma sai wutan jahannama Allah ya kiyaye fajarribhum sai ka gwada suka gani falaysa ahadun minhum yantahilu qawlan aw qala hadithan fayatanaha bihi al-amru duna as-sayf ce duk wanda ya kirkiro bid'a baya so ya daina sai dai in an nuna masa fin karfi an hana shi ko an yaki ko ai menene wa inna nifaqa yace nifaka kuma kana baruban nifaka ta kasu kashi nawa amma duk sun hada sunan nifaka an fahimta ya kuluna la'in rajana ilal madinati wa minhum man yaqulu kaza wa minhum man yaqulu kaza duk kowa da abin da ke faɗa amma karshe in ka zo tushen su duk ina suka hadu karkashin me nifaka nifaka ce asalin su kenan ko wa minhum man ahada allaha ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي الآية فاختلف قولهم أبو بندسك فدا يا شابنبن أيكس يا شابنبن أما سدك واجتمعوا في الشك والتكذيب سك هدو أتكين شك لكرية تاوى نفاكا كنا وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في الصيف وإن سوما زنتتك شابنبن أما سن هدو كان أجي أيكيس كنا كو ولا أرى مسيرهم إلا إلى النار قال حماد ثم قال أيوب عند ذا الحديث أو عند الأول وكان والله من الفقهاء ذو الأثبات يعني أبا قلابة إيشي أي أبو قلابة دي فدا مغانا ببما لمي أتكين إلم با أواسا دا مغانا إيرنس لوكا تي أتكين يا يا شكا تو من كي كم باي بيكي ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Ah, ku ta jifa su da dutse, ku yi ta fada da su, garku tarare su, ku yi ta fada da su, za ku ci riba a yi, yau ina ruwansu da kai. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم